بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na nailul adar min asrari muntakal akhbar za mu tashi a farkon babi na sha hudu hadisi na ɗari shida da talatin da hudu babu ma ya ƙulu iza da khalal masjida wa iza kharaja minha wannan babi zai yi magana akan abinda musulmi zai faɗi lokacin da zai shiga masallaci idan mutum ya sanya ƙafarsa ta dama saboda masallaci yana cikin wuraren da ake shiga da ƙafar dama sannan a fita da ƙafar hagu to idan mutum ya sanya kafarsa da dama abinda musulunci ya yi masa umarni ya faɗi lokacin da zai shiga masallaci da kuma umarnin da musulunci ya yi idan mutum ya fita daga masallaci ya sanya kafarsa ta hagu sannan ya yi wannan addu'a da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi وعن أبي حميد وأبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود وقال عن أبي حميد وعن أبي أسيد بشق أصابونا حديث لقوجة أبي حميد wanda shi ne da ake ba lakabi da abi usaid ya dala tabbata a gare su yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku zai shiga masallaci iza da khala da larabci in an ce da khala ya riga ya shiga duk hadisai da suka yi faɗi irin wannan irin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam magana banɗaki ya ce iza da hala shi ma idan mutum ya shiga to dukkan su ma'anarsu idan mutum ya yi niyyar zai shiga saboda kaga banɗaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya shiga banɗaki ya ce kaza to ai ba a ambaton Allah a cikin banɗaki da haka ma'anarsa idan mutum ya azama zai shiga sai ya yi wannan addu'a ba wai sai ya shiga yana cikin mandaki ya shigo sai kuma ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is a'a idan zai shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inda yanku zai shiga masallaci to sai ya ce wato da zaran ya sanya kafarsa da dama ta shiga masallaci sai ya ce ya ubangiji ka buɗe mun ƙofofin rahamarka shine allahumma ftahli abwa ba rahmatik allah ka buɗe mun ƙofofin rahamarka kofofin ramar Allah babu wanda ya san yawansu sai Allah Allah kadai ya san yawan kofofin rahamarsa da haka addu'a ce wannan gwaggwaba addu'a ce mai girma addu'a ce babba idan Allah madaukakin sarki ya bude ma kofofin rahama duk abin da zaka roka ma an wuce shi da haka mutum in har yana shiga masallaci yana addu'ar ana sa ran Allah madaukaki sarki ya amsa masa sannan idan mutum zai fita sai ya sake addu'a ya ce ya ubangiji ina roƙonka falalarka ita ma falalar Allah ba wanda ya san yawarta sai Allah kaga mutum zai shiga ya shiga da addu'a zai fita ya fita da addu'a akwai hadisin Anas yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi idan ya shiga masallaci wato in ya shiga da farko yana cewa bismillahi sa'annan sai ya yi wa kanshi salati kamar da aka koyar da mu ya ce Allahumma salli ala Muhammadin to kaga yana daga cikin abinda mu ma za mu dinga yi kenan idan ka shiga masallaci bayan ka ce bismillahi ka ce Allahumma salli ala Muhammadin sai ka ce Allahumma ftah li abwaab rahmatik ka shiga gaba da kafar dama ka ce bismillahi ka ce Allahumma salli ala Muhammadin ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati sa'annan sai ka roƙi Allah ka ce Allah ka buɗe min ƙofofin rahamarka kaga daman yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati kafin addu'a yana daga cikin dalilai da yake sa Allah ya amshi addu'ar mutum kuma kaga agalla kullum za ka yi ta wa manzo sallallahu alaihi wasallama salati lokuta lokuta masu yawa to haka nan idan annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya fita a masallaci yana cewa bismillah bayan ya sa kafa ta hagu sai ya ce bismillah sai ya ƙara yi salati ce Allahumma salli ala Muhammad ka kenan kai ma an ka fita ka ce bismillah Allahumma salli ala Muhammad sai ka ce Allahumma inni as'aluka min fadlika Allah ina roƙonka daga falalarka kaga falalar Allah kuma ta haɗa duk abin da baka tunani ta haɗa duk abin da baka zato duk wani abin alheri kasuwarka ce aikinka ne me kake nema duk abin da kake nema falalar Allah ce da aka ka roƙi Allah madaukakin sarki ya sauke ma fallarsa kuma kayi addu'a zaka shiga masallaci kayi addu'a zaka fita masallaci kayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati zaka shiga kayi masallaci zaka fita kaga kenan dan adam yana cikin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin maluman musulunci ibn Ruslan yake cewa addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar muke cewa Allahumma inni as'aluka min fadlika wajen fita yace ta yi daidai da abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul juma'a wadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadl min fadlillah fadlillah da haka kaga ka roki Allah falalarsa bi ma'ana yace ma'anar falalar Allah nan arziki ka roƙi Allah ka zo ka yi sallah ka ce Allah ya baka arziki kaga kayi a asuba kayi a azahar kayi a la'asar kayi a magariba kayi a isha ai Allah da zaka samu ansawa ta kenan da adam duk abin da yake yi zai samu nasara a kai shi wasu malama suka ce falalar Allah duka ta hada komai da komai Allah ya baka damun aikin alheri ma falalarsa ne bayan ka fita a masallaci ya sa inda za ka je wajen samun lada ne ba wajen iban zunubi ba bayan ka fita abokan da za ka haɗu da su ya zama hiran alheri za ku yi ba hiran sharri ba inda za ka je mai zama ba cin naman mutane za ku yi ba a alheri za a faɗa duk ya zama ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya kewaye shi da ayyukan alheri alheri a tsawon yininsa wa an faɗi mata zahara radiyallahu ta'ala an haƙalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala almasjid qal bismillah wassalamu ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك رواه احمد وابن ماجه an samu wannan hadisin daga nana fatima kowa dai ya san waye nana fatima ‘yar manzan Allah, sallallahu Alaihi wasallam, ɗaya daga cikinsu, wadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya fi so, wadda annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce ita ce shugaban mata a cikin aljanna. na na Fadima ita ce sayyidatu nisa'i a aljanna ita ce shugaban mata a cikin aljanna kaji shugabanci na mata ita ce shugaban mata a cikin aljanna mijinta sayyidina Ali radiyallahu anhu ita ce mahaifiyar Hassan da Hussein Hassan da Hussein kaga mun fujin sunan Hussein da yawa sun fujin sunan Hussein Hussein amma akwai sayyiduna Hassan wanda shine yayan Hussein kuma shi ne ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya nuna shi wata rana ya ce kun ga wannan jika nawa Allah zai daidaita zai zai kautar da fitina a tsakanin al'ummar musulmi da shi kuma haka ya faru lokacin da sayyidina ali aka kashe shi wasu kawai suka ja daga suka ce kawai wanda ya fi dacewa ya zama khalifa shine sayyidina hasan suka ce shi za su kawa mu baya wasu ka zaɓi sayidina mu'awiya shi da kai shi ya ga al'ummar musulmi za ta rabu ya ce a shi ya sauka wato hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan da wannan kuma sai aka samu wato haɗin kai tsakanin al'ummar musulmi dukansu ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam banda sayidina Ibrahim al-mu'azzam shi ne kawai wanda Mariya Tulkibutsiya ta haifa, amma dukansu na na Khadija radiyallahu anha ita ta haife su. Duka annabi sallallahu sallama ita kadai ya zauna da ita har ta bar duniya ita na na khadija radiyallahu anha bayan ta ne duka bayan ta rasu annabi sallallahu sallama ya ya aure sauran uwayen muminai da muke ta ji wata rana na na faɗi mata shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dab da ƙarshen rayuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a tsakanin matarsa ya yi mata maraba ya kalbe ta dan daman haka yake yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana santa gashi annabi sallallahu alaihi wasallam na fama da ciwo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kebance ga matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kallon shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna magana da Nana Fatima su biyu ba mai ji abin kawai da suka gani sai suka ga Nana Fatima radiyallahu anha ta fashe da kuka kukanta kawai suka ji kowa ya ji to Nana Fatima na kuka me ya faru an jima kuma sai suka ji tana dariya wannan abin da ya faru da yake wadda suka fi shakuwa da ita don kusancin shekaru ita ce na na aisha radiyallahu anha ita ta keɓance ta ta ce me ya faru ne na jiki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ji kina kuka sannan muka ji kina dariya ta ce mata a ba zan gaya miki sirrin da ke tsakanina da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta gaya mata ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya take ba da labarin me ya faru take gaya mata abin da ya faru ta ce lokacin nan da ke ga mun keɓance da annabi sallallahu alaihi wasallam ce mun ya yi shi lokacinsa ya yi zai bar duniya kuma ya ce mun in ya bar duniya ni ce farkon wanda zan son bin shi ya ce shi ne kika ji na ana kuka sai ya ce mun kuma albishirinki ke ce shugaban mata a cikin aljanna ta ce lokacin da nake kuka ganna na dariya ke kaga wannan shugabanci shi ne shugabanci shugabancin da bai karewa eh shugabancin da ya tabbata na har abada ana kiranta da sunaye dewa ana kiranta batulu kaji ana ana sa suna batulu ana nufin fatima ita ake kira fatimatu zahara ita ake kira fatimatu zakiya ita ake kiranta maradiya ita tana sunaye da yawa wanda ake ta kiranta radiyallahu anha Allah ya hada mu da ita a cikin aljanna to ita ce take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga masallaci wato bayan ya gabatar da kafar shi ta dama sai ya ce bismillah sai ya ce wassalamu ala rasulillah amincin Allah ya tabbata akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya ce Allahumma gafirli Allah ka yi mun gafara Allahumma gafirli zunubi Allah ka yafe mun zunubaina waftaha li abwaaba rahmatika Allah ka bude mun kofofin rahamarka kaga mu ne muke bukatan Allah ya mana gafaran zunubanmu in ka wayi gari a ce so biyar in ka shiga masallaci kana wannan addu'a kana cewa bismillah الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح ابواب رحمتك وافتح لي ابواب رحمتك كيد اسوبا كيد ازهر كيد العصر كيد kaga ai zaka samu Allah ya yarda kuma wannan addu'a da ka gani duk ran da Allah ya amsa ma ka zama dan aljanna eh me rage Allah ya yafe ma zunubanka Allah ya bude ma kofofin rahamarsa Allah ya bude ma falalarsa me kashi me ya rage ma ta zama mutum Allah ka yafe mana zunubanmu sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam tace idan zai fita a masallaci shi ma sai ya gabatar da kamar yadda na faɗi ya gabatar da kafarsa ta hagu dan da ita ake fita a masallaci sa'annan sai ya ce wassalamu ala rasulillah sa'annan sai ya ce allahumma ghafir li dhunubi ya ƙara rukon Allah cewa Allah ka yafe min zunubaina sa'annan wafta hali abuwa ba fadlika Allah ka bude min kofofin falalarka shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga ya yafe mar zunubansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya zunubi in yayi ma an yafe haka Allah ya bashi sanarwa in shi ita ce ma'anar inna fatahana laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza so shi babu fa kaga mu ne muka fi bukatuwa mu yi ta wannan addu'a da fatan Allah ya fi mana zunubanmu. Akwai hadisin Abdullahi ɗan Amr wanda ya samo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi idan ya shiga masallaci ya kasance yana cewa a'udhu billahi al'azim a'udhu billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim duk wanda ya shiga masallaci wannan addu'a yace a'udhu billahi al'azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim da kai wannan addu'a sai shaidan ya yi magana shaidan sai ya ce shi kenan yau ba ni ba kai yau ba ni ba kai duk harkar da za a yi yau shi kenan ka huta sai dai gobe kaga kenan kai da asuba ka huta yau da shaidan ba zai bi ka ko ina ba kusan shaidanu suna bin mutane hadisi ya tabbata shaidan yana raba duti yadda kasan ana kasa masu gadi yadda kasa ana aika sojoji ko kuje nan ko kuje nan to haka shaidan duk rana yake raba mutane a yake raba shaidanu su kai kubuwa ne kai ɗaya shaidan ya yabi shaidanu hamsin ya ce kubuwa ne da kai za su wuni caca ka yi nan ka yi nan ka ci riba ka yi sata ka yi caca ka yi zina ka yi aikin su kenan da haka haka ne tulawa mutum da ya shedanu to kaga idan kai wannan addu'a yace yau ba kai ai ka huta yau za ka zama ba kai a cikin waɗanda za su halakar ba kai a cikin waɗanda za su sa su aikata wasu ayyuka marasa kyau da haka addu'a ce mai sauki mutum zai haddace auzu billahi alazim wa bi wajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim kalmomi ne guda hudu mutum ya shiga masallaci sai ya fadi shikenan sai ya samu tsarin Allah daga shaidan a wannan yini nashi sai babu a jami'u fi ma tusanu anhu masajid wa ma ubiha fiha wannan babi zai magana akan abubuwa waɗanda ake tsare masallatai ba a baru su faru a cikin masallatai da kuma abubuwan da aka yadda za a iya yin su a cikin masallatai shi masallaci ɗakin Allah ne kuma a duk duniya babu inda Allah yake so kamar masallaci kamar yadda babu ƙurin da Allah baya so kaman kasuwa kasuwa ga ta halal ake zuwa annabawa ma na zuwa kowa ma na zuwa kuma halal ne ka je kasuwa amma matattaran iblis matattaran shaidan hadisi ya ce a nan shaidan ya yi kwansa a nan ya kyankyashe shi yasa wanda yake kasuwanci ko ke zuwa kasuwa ake son kada ya yi ƙasa a gwiwa wajen tuna Allah ya zama yana azkar ya zama yana azkar yana tuna Allah yana abubuwa na na dame da abubuwan da za su shagaltar da shi kan Allah suna da yawa shine suna da yawa ga tafannin kasuwancin ga maganar riba ta jama'a kuma gashi wannan ya zo wannan ya wuce wannan ya tafi wannan shedanu suna nan na mutane da na aljannu a cikin kasuwa kuma aljannun sosai da ka sani sukan je kasuwa sosai a yi shiga nan a yi shiga nan a yi wannan a yi wannan don me abin da yasa suka damu da kasuwa don su mantar da mutane an baton Allah sa mutane su yi ta hada hada wadda take babu ruwan Allah da ita sa mutane su yi ta cin riba su ta ta fasikanci shikenan don ya zama sun manta da mahaliccinsu wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake cewa musulmi kada ka zamo farkon wanda zai shiga kasuwa kasuwa kar ka zamo farkon wanda zai shige ta sannan kar ka zama na ƙarshe wanda zai fita daga kasuwa kana da shago eh in ka bari sai an bude annan so ma shiga na'am shikenan sai kai ma ka bi baya sa'annan kar ka bari kowa ya tashi saura kai a kawai kai maza ka tashi na ce kasuwa ga mu da kasuwa a masallaci da wannan shopping mall da kasuwan wusa ba su da bambanci addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya shiga kasuwa ya yi Allah zai sa mala'iku su rubuta man lada miliyan ɗaya miliyan ɗaya lada in ka shiga kasuwa ka yi ko ina ka shiga ko shafin mil ka shiga za ka yi la ilaha illallah ko وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهوي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير kana shiga kasuwa kai wannan ka samu lada miliyan guda sashi nan ka shiga ka fita ka shiga ka fita shi yasa aka samu cikin sahabbai akwai masu zuwa kasuwa ba don sai komai ba don su yi ta mutane sallama sai addu'a kawai su samu abin da za su samu عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في مسجد في مسجد دالة فليقل لا أدى لا أداها الله إليك وإن المساجد لم تبن لهذا an samu wannan hadisi daga abi huraira da Allah su kara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ji wani mutum wanda ya ji wani mutum yana cigiya yana cigiyan wani abinsa da ya bata a masallaci kaji wani yana cewa ko an ga kazanawa cigiya kenan kudina ya zube ko wani ya gani wannan cigiya ne to duk wanda kaji yana wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai masa addu'a ka ce kada Allah ya sa ka ganshi kada Allah ya sa ka ga wannan abu kar Allah ya dawo ma da wannan abin da ka rasa ya ce saboda masallaci ba a gina su masallatai ba a gina su don cigiya kaga kenan masallaci ibada ake ba cigiya amma kuma maluma da suka yi sharhin hadisi suka ce wani hadisi bai hana a yi sanarwa a masallaci ba ko za akwai bambanci tsakanin cigiya da sanarwa sanarwa abinda an riga an gan shi ana neman mai shi ya zo ya karba amma cigiya abinda ya bata ake neman shi to shine ba a yi ba a yi a cikin masallaci وعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواهما أحمد ومسلم وابن ماجه an samu wannan hadisin daga buraida da Allah su kara tabbata a gare shi ya ce wata rana wani mutum ya zo raƙuminsa ya bata ya zo masallaci yana cewa ya ga jan raƙumi jama'a waye ya ga wani jan raƙumi mazala na masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da kai shi ya ce Allah ya sa ka ganshi Allah ya sa karka gan shi kaga raƙumi ya tabbata ya bata manzo Allah ya ce ai ba a gina masallaci don cigiya ba don maka ba a cigiya a masallaci وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له رواه أحمد وابن ماجه وقال هو بمنزلة الناظر إلى متاع غيره an samu hadisi daga abi huraira da Allah su fara tabbata a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya shiga masallacinmu wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shi yasa sai maluma suka ce wannan hadisi ya keɓanci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shi kaɗai ne bai keɓanci sauran masallatai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya shiga wannan masallaci namu ya nuna shi ya ce don me don ya koyi alheri ya yi sallah ya ji wa'azi ko kuma ya koyi ilimi to ana ba shi lada kaman wanda ya tafi jihadi ladansa irin kaman wanda ya je jihadi ne saboda Allah shi yasa suka ce wannan ana nufin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda sauran masallatai wannan ladana a baka ladan mutumin da ya je jihadi to sai wanda ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya shige shi ba da wata niyya ba kawai don yayi sallah ko don yayi karatun qur'ani ko don ya saurari malamai suna wa'azi za a bashi wannan lada kamar mutumin da ya dauki kayan jihadi ya tafi filin yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda kuma ya shiga da wata niyya ba dan ya koyi ilimi ba ba dan ya aikata wani alheri ba da shi kuma ya zama kaman wanda yake kallon abin da ba nashi ba wato zai zama bai da komai zai zama bai da lada abin da ya shigar da shi tunda ba sallah ya shigar da shi ba ba wani aikin ibada ya shigar da shi ba ko wani abu ne na duniya ya shigar da shi da sauransu shine imamu a ruwayar imamu ahmad da ibn majah ake cewa wato yana matsayin kaman wanda yake kallon abin da kayan da ba nashi ba وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يسكى أحمد آه وأبو داود والدار قطني an samu hadisi daga hakim nan hizam yadda Allah su tsara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba a yin haddi a cikin masallaci nan ce haddi akwai hudud al-islamiyya Allah madaukakin sarki ya ce azzani ya tuwa zani fajilidu kulla wahidatin min ko fajilidu kulla wahidin minhum ko miya ta jalda wala ta'khudhukum bihi ma ra'afatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin Allah madaukakin sarki ce mazinaci namiji da mazinaciya mace wato waɗanda ba su taɓa yin aure ba idan ya tabbata an kama su to Allah ya ce kowannensu kowa kowa bulala ɗari awa mazinaci namiji wanda bai taɓa aure ba bulala ɗari awa mazinaciya mace wadda ba ta taɓa yin aure ba bulala ɗari sanan Allah madaukakin sarki ya ce bulalan da za ku musu ba wai ku da su a daki ba ko a cikin shago ko a kotu a Allah ya ce a samu wasu ɗan kallo wali ya shad azabahuma ta'ifatun minal mu'mini a samu ɗan kallo jama'a mu'mine a zo a wasu wani bulala su zo su gani don me dan ya zama rada dan ya zama tsawatarwa don kada wani ya sake saboda daman manufar musulunci shine a hana laifin a hana laifin kun ga halin da muka shiga kun ga halin da muka shiga Allah ka fitar da mu kun ga halin da muka shiga mun manta da ɓangarori da yawa mutane mun shiga cikin saɓon Allah dumu-dumu kaga zina ma har an daina labarinta na nufin har ma ka tsaya kana cewa wani yana zina kamar ya zama ƙauyenci kawai ya zama kamar normal no haka ne ba ya zama kawai ba ma wani abin magana ba ne kawai kawai na kowa na da girlfriend sai wanda Allah ya tsare mai aure yana zuwa waje ya yi zina mata aure yana zuwa waje ta yi zina ‘yan mata na zina samari na zina to wannan al'umma kuma tana son ta zauna lafiya zauna lafiya a samu abin da ake nema haihata haihata bai yiwuwa Allah ya cika duniya da jarraba ba abin da Allah bai sanya masa jarraba komai da ka sani ita duniya ma ba gidan da za a zauna kowa ya samu abin da yake so bane in kana son ka samu abin da kake so sai dai ka jira aljanna duniya ma Allah bai yi ta wai kowa ya samu kuɗi ba wanda duk ya gaya ma za a yi haka ƙarya yake na rantse da Allah haka za a yi har a mutu wasu talakawa ne wasu na da kuɗi wasu kuɗin su da yawa wasu kaɗan wasu tsakatsakiya haka na Allah ya yi rayuwarsa kuma haka za a ci gaba yawa Allah ya ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wannan ayar qur'ani ce Allah ya ce mu muka kasa rayuwarsu a rayuwar duniya duk komai da suke samu muke ba su ji Allah kaga musulmi kar ya manta da waɗannan abubuwa duk wannan fafatika da kaga ana yi wannan ya shiga nan wannan ya san wannan wannan ya je kasuwa wannan wallahi duk yi muke yi amma mai arzatawa shine Allah mai kawo sauƙi shine Allah Allah ka mana sauƙi Allah ka azurta mu eh duk sauran ana kiran su asbab ne dalilai eh amma mutane al'umma tana buƙatar lalle ta koma ga Allah koma ga Allah amma tabbas sama Allah yayi yawa eh zarar fasadu fil barri wal bahr sama Allah yayi yawa yayi yawa Allah ya kiyaye wasu abubuwan ba su faduwa jama'a ba su faduwa sai daga maka hankali wallahi shi yasa kawai sai dai a yi gum Allah maɗaukaki sarki ya kiyaye to haddi Allah maɗaukaki sarki ya ce mazinata a musu haddi barawo Allah ya ce wa sariqu wa sariqatu faqadu aydiyahuma jaza'an bima kasabana kalam min Allah barawo namiji barawo ya mace Allah ya ce ku yanke hannayensu sakamakon abin da suka aikata wato hukunci ne daga wajen Allah to duk waɗannan ana kiran su hudud to ba a yin ko a masallaci kaga aikin Allah ne ai maza Allah ce to ba a yi a masallaci ba a yanke hannun mutum a masallaci ba a yi masa bulala a masallaci saboda masallaci wajen ibada wajen sallah ne da ambaton Allah ba wajen waɗannan ayyuka sannan ba a ɗaukan fansa akwai Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana النفس بالنفس بو والعنف بالعنف والأذن بالأذن والجروح قصاص mutum ya cire wani kunne za a cire nashi wani cire wani hannu duka ya yi za a cire duka to duk waɗannan abun to ba a yi su a masallaci wani waje ake samu sai a je a yi masallaci sallah da ambaton Allah eh da dan hutawa ana iya zama a masallaci a huta eh amma dai idan huta wannan sai a kiyaye musamman yanzu da wayoyi suke hannun mutane zaka ga abubuwan da ake nuna ma a waya abubuwa ne wanda kai kanka da ka gani Allah yana la'antarka Allah kiyaye to kuma ka zo ɗakin Allah kana danna waya wasu na zina a ɗakin Allah ah inda za ka shiga facebook me ba za ka gani ba jama na za ba abin da za gani mata tsirara kana masallaci shi yasa ko jarida an ka zo masallaci in dai ka san darajar masallaci sai ka ji kyaman karanta ta da za ka yi ta buɗewa ka ga mata tsirara za ka yi ta gani abin da Allah baya so Allah baya so Allah ya hana da ka ga dole na da kuma ya sani kuma nan ne faɗakin Allah wajen da Allah ya fi so da ka kai ma zai zama ladabin ma masallacin yana ciki ka tsarkake shi daga abin da Allah maɗaukakin sarki baya so shi yasa ko hira ake a masallaci sai a kula kada a yi hiran da bata shafi masallaci ba kada a ci naman mutane a masallaci kada ya zama ana hiran duniya a masallaci akwai wani hadisi mai ban tsoro wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ƙarshen zamani mutane za su mai da masallaci wajen hira hiran harkar duniya sai maza Allah ya ce babu ruwan Allah da su ba ruwan Allah da su wato sun je su yi nasu Allah ya kiyaye وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه دالة فقولوا لا ردها الله عليك رواه الترمذي an samu wani hadisi daga abi huraira yadda Allah su kara tabbata a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan kuka ga mutum yana sayan wani abu a masallaci ko yana sai da wani abu a masallaci maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yi musu addu'a ku yi addu'a kansu ku ce kada Allah ya sa ku ci riba kada Allah ya sa kasuwancin nan naku ya yi sa'a shi yasa duk wanda ya san yana da business to ya cire shi a masallaci in ma za a yi ko fili ne kake tallaka ga wanda za ka ce mu je waje na ga dakali nan sai a je a tattauna amma kar kai a masallaci da wallahi in duk wanda ya ji ka san wannan hadisi ba sai ya gaya ma ba da wata in ya gaya ma ka ji kamare shi addu'a aka ce ma Allah ya sa wannan abin naku ya lalace Allah kada ya sa a yi nasara shikenan ka kai gama hadisi to kaga baka san wa zai ma addu'ar ba eh sai amma wanda zai karba naka in kana da wani harka kaga dan ba laifi sai a ja gefe amma masallaci nan a karanta alkur'ani a yi sallah ba laifi a zauna a dan huta sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ce wanda kuma ko gan shi yana yin cigiya a masallaci ku ce kar Allah ya maida ma da abin wato kar Allah ya sa ka ga abin da kake nema wannan hadisi ne na Imam Tirmidhi وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشر فيه الأشعار وأن تنشر فيه الدالة وأن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة رواه الخمسة وليس للنساء فيه إشهاد الدالة an samu hadisi daga Amr dan Sha'ib daga babansa daga kakansa da Allah su kara tabbata gare su yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana kada a si a sai abu a masallaci ya hana kada a sayar kada a siya kar a sayar duka ya hana a masallaci sannan ya hana kada a ringa yin waka a masallaci don an ce waka ana nufin waka irin ta musulunci akwai waka wadda take ibada ce waka ce amma ibada babu kalangu na babu ganga babu duddufa wato kalmomi ne na hikima wanda irin irin waka su aliyu na mangi na ilin waƙin firaji ga su nan wani waƙoƙi ake kiransu a musulunci kuma yin su ma ibada ce saboda faɗakar da mutane suke yi wa'azi suke wa mutane akwai wani malami da ya waƙa akan mutuwa na in mutuwa kawai ya yi mutuwa labarin mutuwa in kana ji in ka saurara za ka shiga hankalinka da ka gane cewa kawai mutuwa tana nan tana yawo da haka da haka da adam zai zama yana shiri don bai san da za su haɗu ba wanda muka wa sallah da bayan la'asar din nan karfe biyar na ga wani da na ga tare da mutanen sai na ce waye sai ce mu wallahi ya je bayelsa ne kawai zai ga gwamna lafiya lau sai na na ta mai yake lafiya shi lau ce ina ashe shi kenan a bayan san ya rasu shi na aka wasan labiyar da rabin ya je lafiyan shi lau to ai shi mala'ikan mutuwa ba ruwan shi da lafiyan kalau shi ne ai karatun da ba mu gane sosai ba ba ruwan mala'ika da wani lafiyan wallahi ba abin da hada shi da lafiya kamar da ba abin da hada shi da rashin lafiya ai mala'ika baya zuwa dan baka da lafiya ya dauran ka a ko kadan zaka yi rashin lafiya shekar ɗari ma ba ruwan shi da kai kawai shi yana zuwa nan in lokacin ka ya kare shikenan karatu time ne aka wa kowa da lokaci shi kana da lafiya lokaci ya kare tafiya baka da lafiya lokaci ya kare tafiya kana da kuɗi lokaci ya kare tafiya baka da kuɗi lokaci ya kare tafiya kai an san ka lokaci ya kare ka tafi ba wanda ya san ka ka tafi na ba ruwan shi ne kawai ka'idan lokaci wali kulli ummatin ajal in ji Allah kowa mun masa lokaci idza ja ajaluhum in lokacin ya shiga Allah ya ce la yastakhiru la yastakhiruna sa'atan babu jinkiri babu jira da kawai haka muke Allah ya ba mu sa'a ne Allah ya ja kwanan mu sannan ya hada a yi halka a yi halka a masallaci ranar juma'a kafin sallah a ji wannan da kyau halka a masallaci ranar juma'a kafin sallah kenan bayan sallah za a iya yi bayan sallah za a iya yi sabai suna hilak akwai hilakun zikir a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama suna taruwa to irin a taru a kewaye a yi halka to kafin juma'a suka yi sai manzo Allah ya hana sai an yi sallah in an yi sallah masu yi za su yi ko in kai in kuka yi wannan halkar ne ake ana son ne ku aikata alheri yanzu abinda kuke Allah yana so ya yi umarni da shi ku ambaci Allah ku yi abin da za ku yi karanta alkur'ani ga sunan da yawa wallahu ala za mu tsaya ana na'am hadisi ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutane su yi halkoki a masallaci ranar juma'a kafin sallar juma'a kafin sallar juma'a shi ne ce bayan sallar juma'a wannan ba hana ba a halka mutane su taru su yi da'ira suna ambaton Allah shi ne kafin sallar juma'a ya ce ka yi sai dai bayan juma'a ba wai an ce a yi kasuwa ba an juma'a an ce a yi kasuwa amma ba masallaci ba Allah ma ce a yi fa iza qudiyatu salatu yace fantashiru fil ard kowa su a bayan kasa wa buta gumi fadlillah da kowa ya koma ya bude shagon shi yayi kasuwa kamar yadda Allah madaukake sarki yayi kira ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay ya ku waɗanda kuka imani imani da zaran an kira sallah ta sallar juma'a wato kiran sallah na biyu kenan Allah madaukakin sarki ya ce to fas'au ila zikrillah kowa ya kama hanya ya tafi masallaci wajen yin sallah sai ya ce wa zarul bai'a ku bar kasuwanci wannan shi yasa duk musulmi in kamfani ne da kai in shago ne da kai in kanti ne da kai to lokacin juma'a ka rufe shi ka rufe ji Allah a tashi in dai naka ne kana da iko da shi sauran lokacin sallah sai a tsaya a rufe shi a je masallaci in an dawo sallah sai a buɗe wasu masu wayo ɗan kasuwa sukan musamman nan abuja saboda ana samun masallatai da suke sallah a lokuta daban-daban wasu na sallah karfe daya wasu na yi ɗaya da rabi wasu na yi biyu to wani saboda baya so ya rufe shagon shi sai a cikin yaransa sai a samu mai zuwa masallacin karfe daya wasu su je na karfe ɗaya da rabi wasu je na karfe biyu ai kun gane hausan na karfe biyu ɗaya za su je kafin na ɗaya da rabi sun idan da sallah sai su zo sai su yi takin over kasuwanci sai waɗannan su tafi to wannan kuskure ne wannan ya yi daidai da abin da yahudawa suka yi zamanin annabi musa alaihi salam wala kad alimtum allazina atadaw minkum fi sabti wa qulna lahum kunu qidadatan khasi'i Allah madaukake sarki ya hana kamun kifi ranar asabar Allah ya ce a daina kamun kifi sai suka ce to shikenan sun bari suka ce ai kifi ya riga ya shiga ruwan an datse shi ba inda zai ne da ka sai su zo kifi dama Allah maɗaukake sarki ya ce ranar da ba ka hana su kamun kifi kifin yana zuwa shurra'an da yawa yana ta wasa abin shi wa yau mala ya su tuna lata a tihin Allah ya ce ran da ba aka bar su yi kiwo ba za su ga kifin ba sai da kyar to shine sai suka zo suka kafa koma in kifin suka zo sai aka datse su ba hanyar wucewa ba za su iya komawa baya ba ba za su wuce ba da aka sai su taru su taru su taru ran asabar suna har suna zuwa suna duba suna ayi yau ba za a kama kifi ba sauran lahadi sai a zo a yi ta kwasa wannan shi yasa Allah ya mai da su birrai saboda ai kamun kifin an ma'anarsa an sani so ake su bari kada su yi su kaga shi suka kawo ɗan hikima da wayo wanda Allah kuma ba a yi masa haka Allahu ala na'am alaikum salam hukuncin yin alwala a bayi alwala ta yi ta yi sai dai wajen ambatan Allah ne sai mutum ya kula eh in za ka ambaci Allah sai ka ambaci shi a zuciya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ambaci Allah a bayan daki shi yasa zaka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama in ya fito daga ban daki maluma suka ce hikimar da yake cewa gufranaka din nan yana gufranak in ya fito daga ban daki suka ce ma'anarsa shine ya dan samu wata lahaza wanda baya ambaton Allah dan in ya shiga yakan tsaya to wannan dan lokaci yake wa gufranaka din والله اعلم وعليكم السلام mutum idan ana kiran sallah tsayawa ya kamata ya ko ya ci gaba da tafiya za ka iya ci gaba da tafiya ana kiran sallah kana kana amsawa idan aka kai inda ba za ka ji ba ne to kana tsaya ka ji don ka samu lada amma don ka tafi babu komai ba kuma wanda ya ce in ka ji kiran sallah ka ja ka tsaya ina nuhun cewa kar ka tafi a abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shine idan aka kira sallah ga mutumin da bai da wani uzuri shi ma kada ya fita a masallaci kada a kira sallah yanzu kawai tashi na fita amma shi ma sai idan ban da uzuri idan mutum na da uzuri to ba laifi cikin rashin lafiya wataƙila shi ma liman ne zai je sallah a wani masallaci da sauransu sallallahu ala na'am eh ba ce aka yi karka fita da wuri ba fa eh ana son wajen kasuwanci za ka tafi kasuwa neman ka fita da wuri amma shiga kasuwa ba a son ka zama na farko eh ba a so kuma ka zama na ƙarshe amma sammako wajen kasuwanci umarni ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace wato yayi addu'a yace Allahumma barik li ummati fi bukuratiha Allah ka yi wa ka sanya wa al'umma ta albarka cikin duk abin da sai sammako akai eh wallahu alam na'am na ƙarshe wai tambaya yake yi an yi sallan gawa a nan wai ji wanda suke yi sallan gawa har da gwamna to sai ji wasu na cewa wannan mata ta yi sa'a wai cikin wanda suka mata sallah har da gwamna to shi ne wai me idan gwamnan mutumin girki ne ta yi sa'a shi ne kawai ma'anarsa ai ba ce aka yi duk gwamna ba mutanen kirki ba ne akwai gwamnan da ya ce Allah ya mata rahama zai mata Allah ya mata gafara zai mata amma dai a sani wajen maganar rasuwa an fi son a nemo mutanen kwarai mutanen kirki mutanen da ake sa musu zaton alheri wajen Allah shi yasa su za a fi damuwa wajen a gaya musu wane ya rasu su zo sallah ba maganan mukamin duniya ba ba maganan gwamna ba ba maganan shugaban kasa ba maganan kowa ba maganan waɗanda suke ake sa musu ran kusanci da Allah su ne ake lura da su saboda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama na ɗaya da ya ce duk mutumin da ya rasu yana musulmi aka samu mutum ɗaiɗaya har arba'in waɗanda ba su shirka da Allah suka tsaya a kan gawarsa to duk abin da suka ce Allah ya masa zai masa in suka ce Allah ka yafe masa Allah zai ce na yafe ma Allah ka sa shi aljanna Allah ce na sa shi shi ne ma'ana abin kaga kenan ba ba wani mukami ake nema ba ana neman kusanci ne da Allah Allah ka shirya da mu sallu ala nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع رب العرش رب العالمين اللهم هدنا فيمن هديت وآتنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين